الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ‘yan uwa masu girma a madadin ‘yan uwa musulmi mazauna wannan gari mai ɗimbin tarihi birmingham a wannan ƙasa na birtaniya da kuma ƙungiyar nigeria muslim forum zaure na musulmi na nigeria waɗanda mazauna mazauna birtaniya kuma madadin wannan masallaci shi ma da daɗe mai daɗaɗɗen tarihi masallacin daru talabatul muslimin muslim student house masjid and community center kenan a turance ina maraba da babban baƙonmu kuma babban malami na addinin musulunci wanda sananne ne bai buƙatar gabatarwa sheikh associate professor abdallah Uthman Umar gadon kaya muna malam maraba da zuwa wannan gari da kuma zuwa wannan masallaci kamar yadda na faɗa malam bai buƙatan gabatarwa duk mun san shi sai dai watakila mu gabatarwa malam wannan masallaci wanda wannan shi ne karo na farko da malam ya ziyarce mu malam wannan masallaci masallaci ne da daɗe sunan shi daru talabatul muslimin ma'ana gidan ɗalibai musulmai ya samo wannan suna ne ko kuma sunan ya samo asali ne daga waɗanda suka assasa wannan masallaci malam ɗalibai ne shekaru arba'in da suka gabata har da ɗoriya ɗalibai musulmi da suka zo don wato ƙarin ilimi na boko suka zo wannan gari na Birmingham musamman ma da gabas ta tsakiya su ne suka haɗu suka sayi wannan wuri wanda a lokacin church ne church ne a wancan lokacin suka siye shi musamman wancan ɓangare da muke sallah na blue carpet ɗin sun siye shi a wancan lokaci don su ringa sallah a ciki to haka masallacin tun daga lokacin ya ci gaba da wanzuwa matsayin masallaci kuma cibiya wanda yake da'awa dubban mutane sun musulunta sun karɓi addinin musulunci a wannan wuri sannan kuma duk musulmi da suka zo suka zauna a wannan gari wannan masallaci yana cikin masallatan da suka kasance cibiya daga lokaci mai tsawo kamar yadda na faɗa shekara arba'in zuwa nan masallatan da suka riga wannan masallaci kafuwa 'yan kaɗan ne masallacin da ya fara kafuwa a nan garin Birmingham shine masallacin Zawiya yana kan wannan titin malam Edward Road din nan titi ne mai albarka an za a kira shi da wannan suna saboda akramakallah daga wannan titin mafarinsa kafin karshe muna da masallatai har guda shida to bayan Zawiya ne aka yi Central Masjid can to sai aka yi Darut Talaba Central Masjid mutanen Pakistan da suke nan suka yi Darut Talaba kuma Larabawa da suka zo nan karatu suka yi shi daga baya ne wannan ɓangaren kuma aka ƙara shi wanda da showroom ne wajen sai da motoci ne wani bawan Allah ya siya ya ƙara wa masallacin a nan ake sallan juma'a saboda dandazon jama'a a nan kuma ake sallan tarawih amma can ake hamsu salawat to wannan gari kuma na Birmingham akramakallah wanda watakila ba bakon magana bane a kunnen kowa a nan shine a duk turai babu garin da ake da musulmi suka taru a wuri ɗaya suka zauna kamar nan Birmingham shi yasa mutane sukan yi hijira daga sauran sassan turai don su zo nan musulmi da iyalansu saboda yaransu su girma a inda akwai musulmi akwai kuma karatu na addini muna da masallatai sama da ɗari biyu a cikin wannan garin sannan mu musulmi a nan garin muna da kaso talatin da biyar bisa ɗari na mutanen da suke zama a garin yan uwa za su yi mamaki ji suke sun kai kashi hamsin saboda muna da yawa akwai hanyar da ma in ka shiga yadda za ka ga mutane mata da hijabi da niƙabi da maza da jallabiya ba za ka ga bature ba ko ɗaya akwai su da yawa a nan garin to amma kaso talatin da biyar ne me biyo mana a yawan kaso sai manchester suna da ashirin da biyu london ma kashi goma sha biyar suke da shi duk da akwai musulmi sama da miliyan ɗaya london to wannan gari dai kamar cibiya ne na musulunci da musulmi a garin Birtaniya. Wannan shi ne a takaice akramakallah tarihin wannan masallaci daru talabatul muslimin kuma gaskiya wato Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da muka samu babban malami daga Najeriya wanda ba ma malami na Najeriya kadai ba malami ne na duk Afirka ya ziyarce mu yau malam muna maka maraba da zuwa saboda ba mu da lokaci mai tsawo ana sallan magriba ne karfe takwas da minti ashirin yau don haka insha Allah a gurguje zan miƙa wa malam insha Allah bayan na sanar da kuma 'yan uwa a nan wato wasu matakai wanda dole ne idan kai baki a ƙasar Ingila dole ka sanar da su tunda wasu karo na farko kenan da suka zo masallacin nan akwai banɗaki na maza can ta hanyar da muka shigo daga masallaci mai blue carpet idan mutum yana bukatan zagayawa maza kenan su ma yan uwa mata haka dab da ɗakin sallan mata a nan su ma akwai banɗaki na san kusan inda kuka yi sallah yan uwa mata inda kuke zaune da to a wurin akwai banɗaki ga mai bukata sannan akwai banɗaki kuma a nan na disable na masu larura kenan yana nan shi ma sannan Allah ya kare mu idan aka samu matsala ta gobara Allah ya kare mu ya kare dukkan musulmi a ina suke to ta nan za a fita kamar yadda ga alama nan ya nuna ga wani mutum can ya ruga da gudu an sa hoton shi to ta nan za mu fita a hankali saboda akwai sauti da za mu ji idan muka ji shi wanda ya nuna akwai gobara kenan za mu fita kuma can inda kafa nan muka shigo a nan za a ji a taru kafin kuma a samu sabon bayani insha Allah to in Allah ya yarda malam zai mana karatu ne na minti arba'in insha Allah zuwa awa ɗaya daga nan kuma za a buɗe wato fage na tambayoyi da ansa wanda tun da ba mu da yawa ba sai an rubuta ba sai dai wanda ba zai iya faɗa ba yana iya rubutawa sai a faɗe su tsawon minti talatin daga nan kuma insha Allah ina ganin lokacin sallan magriba ya gabato kenan sai mu rufe da bayani na godiya daga shugaban zauren amintattu na Nigeria Muslim Forum Professor Abdullahi Shehu sai kuma mu je mu shirya mu yi sallan magriba malam dai alhamdulillah yana nan tare da mu a garin Birmingham na har kwanaki ina gani biyu zuwa uku don haka kar a damu in ma yau an samu takaitaccen lacca to za a sha bayani in Allah ya da gobe da jibi Allah ya saka wa malam da alkhairi zan miƙa wa malam abun bayani insha Allah zai tafaddal mashkura to masha Allah da yake muna kallo a live masu sauraron mu suna ta so su ji wai shi mai maganan waye ne shi ba a gane shi ba professor bismillah ayyuban ka bayani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم الحمد لله wannan taro gaskiya ya yi kyau sosai muna matukar muna da zuwan sheik wannan gari namu kuma specifically saboda ma ya ilmantar da mu game da sha'anin addinin musulunci muna godiya Allah saka da alkhairi amin to yanda kuka ji bayani daga shi sheik bakri na wannan masallacin shi kuma kaɗan daga kansa don ba zan ɗauki lokaci ina bayanin kansa ba wato shi gaskiya ya shahara dai a karatun ƙur'ani da kuma ilimin addinin musulunci ya yi karatunsa a egypt ya kuma yi aiki ya kuma yi da limamin masallatai a nan ƙasar yanzu kuma shi ne limamin wannan babban masallacin da ake gani larabawan garin nan da suka taru suna neman malami mai mai hazaƙa mai ƙwarai aikin addinin musulunci shine Allah cikin rahamarsa ya sa suka samu shi aka samu suka ba shi wannan mukami nasa na limancin wannan masallaci to alhamdulillah tun da ya fara abubuwan da ake na bunƙasa hanyar addinin musulunci ba za a iya lissafa su a yanzu ba mu kanmu da muke daga najeriya muna abubuwa da ake kira programs a nan na sha'anin addini kuma ana buɗe mana ƙofar yin abubuwa namu na da'awa da kuma ilmantar da kanmu a jama'ar Najeriya a cikin wannan masallaci wanda ke idan da baya nan ba za mu sami hanyar zuwa ba tunda su laraba ne duka daga Yemen da kuma Egypt da aba a birnin kasashen larabawa so alhamdulillah Sheikh Bakri muna godiya kwarai da gaske da wannan buɗe da Allah ya baka ikon ka buɗa mana mu ma kuma Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah Ubangiji ya samu cigaba da samun wannan ilimi da ya kamata kuma Allah buɗa mana yanzu bari ba ta raba ta lokaci ba da shi ka fara sau ɗaukar lokaci
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da dukkan girmamawa gare ku yan uwana musulmi na wannan gari na birmingham a uk kuma wannan masallaci na daru a talaba tsohon masallaci mai tsohon tarihi a kuma wadda babban malami mai masaukin bakinmu al'imam al'allama al-hafiz al-mukri sheikh al-bakri muna ta jin sunansa da muryarsa allah ya haɗa mu yau kuma ya karɓi bakuncin mutum jiya wallahi yake ta waya yaushe za a ƙaraso yaushe za a ƙaraso kamar yadda profesa ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi ga mu mun zo mun haɗu a wannan masallaci tare da ku iyaye maza da kuma mata ga mu kuma a gaban ainihin wato jagoran mu uban mu shugaban musulmi na nan ƙasar gabaki ɗaya amirul mumini na kenan profesa yanzu da ya ajiye abin magana Uh, kuma ɗaya ne daga cikin aminai kuma abokanan malamanmu dr bashir professor bashir ali umar limamin masallacin alfurkan tare suka yi makaranta da karatu tare da shi na ji daɗi kuma na samu ƙarfin gwiwa na ganin irin waɗannan fuskoki da muna samun labarin su ba mu taɓa haɗuwa da su ba sai yau da sauran 'yan uwa iyalai mata da 'ya'ya ƙanana da kuma manya da sauransu Uh, kamar yadda malam ya faɗa kuma profesa ya faɗa ziyara ce ta yan uwantaka uh, ba zan manta da addu'a ta musamman ba ga dan uwa abu shirin uh, jagora kuma ciyaman na ainihin muslim community na zumunta a birmingham da dan uwa dr abubakar tsanyawa injiniya tsanyawa wanda su ne suka yi ruwa da tsaki da waya da muke ta da tattaunawa tun daga najeriya da watanni da suka gabata har zuwa nan da zagayen da muke da su da abin da za mu yi a nan suna da lada kwarai da gaske su ne kan wa'uwar gami na wannan tarurruka allah ya saka musu alkhairi da wannan zumunci da suka hada da gaskiya mu dai masu da'awa ko masu karantawa duk wanda ya shigo ingila kawai a london yake tsayawa ko dai ya zo asibiti ganin likita ko ya zo ganin 'ya'yansa suna karatu ko kuma dai hanya ta biyo da shi ko ya biyo neman bizar saudiya ya shigo ya yi kwanan dole kwana biyu ko uku wallahi malam bai san kowa ba da yawa malamai suna zuwa ba ku sani ba da yawan su sai mutum ya zo ya kwana ɗaya biyu to babu alaka da haka ana losing opportunities da yawa sai su zo su kwana ɗaya biyu a hotel ba a san su ba sai su juya su tafiyar su ba za su dawo ba kuma ya biza su ta saudiya ta kare to ni ma dai gaskiya ba zan ɓoye muku ba abin da ya fara kawo ni kenan to ai tunda Allah ya kaddara ni'imar tana hannun ku ya mun zo mun laluma daga waje ku kaga ai kuma sai ku sai ku abin da daka ribobi ne guda biyu professor eh za mu zo mu gaisa da ku kuma muna wucewa saudiya a mutunce yawa wancan zuwa na riyad na sauka wani bai kula da fasfot ɗina ba ya mun tsawa ce ya ka shigo mana nan ba biza na ce duba da kyau dai ya duba ya ce oh uk uk na ce ya ce ya sauke ya ce marhaba marhaba take aka buga mun na shiga to wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya muku ba ku san da ita ba inda mafi tsadar wuri a duniya za ku je shi kuna tashi daga bacci za ku yanke tiket kawai wannan duk ba ku biya Allah ba akan abin da ya muku ya muku ni'ima da ku da 'ya'yanku wanda yau mutum a saudi a nigeria ko ghana ko kamaru zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo yana neman ya je ɗakin allah ya labbaika allahumma labbaika wallahi bai zai iya ba amma yau a sati da in ka dama kuma a mutunci ka je da fasfot ɗin uk a darace ko layi ba za ka bi ba za ka wuce ka tafi wannan ni'ima ce da ya kamata ku gode wa allah so a takaicen takaicewa na ji daɗin gamuwa da ku kuma na ji daɗin tarihin da aka bamu a wannan guri kuma gaskiya ni a matsayina na mai da'awa mai karantarwa wallahi na samu ilimi na ƙaru tunda na zo nake ta samun buɗewar ƙwaƙwalwa daɗin ƙwaƙwalwa ta a toshe take a wasu ɓangarori amma yanzu na fahimci cewa a ashe ba mu kaɗai ne da muke can ƙasashenmu na afirka gida muke hidimar addini kuma ake ƙoƙarin taimakawa addini ake addini ba na sha faɗa a karatu ina maimaita ni a waje na profesa ina inganta kuma ina daraja mutumin da ya zo ƙasan nan yake rayuwa a ƙasan nan kuma bai iya barin addininsa ba yana riko da addininsa har ma a ce a gayyaci wa'azi ko lacca ya zo ya halatta ya zauna da shi da 'ya'yansa ba mai ƙaramin imani ba ne ba saboda kuna nesa da masallatai amma kuna zuwa kuma kuna nesa da makarantun da za su karantar da ku addini amma bibiyar malamai da kuke da da'awa da kuke yi abin yana ba da sha'awa sannan kuma ashe ana hidimar musulunci ashe a ƙasan turai din ma ashe har a ingila ma akwai inda musulunci yake da gata a ce akwai wani gari guda ɗaya akwai masallaci ya kai ɗari biyu wallahi ban taɓa ji ba sai yau so wannan abu ne da ya kamata mu yaɗa shi kuma mu gode wa Allah kuma ba za mu ji haufi ba dan mun ce 'ya'yanmu sun taho karatu nan ko sun zo wani aiki ko wani abu sauransu kenan kenan in na lura da bayanin imam anan kenan idan mutum ya lalace shi ya ga dama ya lalace kenan akwai wurin da zai zo ya karatu akwai inda zai samu fatawa akwai inda za a karantar da shi addini mun gode kwarai da gaske a takaicen takaicewa saboda karancin lokaci kuma na san akwai tambayoyi abinda nake so ne mana magana akai shine abin da ya shafe mu gaba daya da mu da yayan mu shine abin da ya shafi kula da tarbiyya musamman yaya da muke haifa da na leƙa anan sai na ga ba ku kaɗai kuka zo ba na lura akwai 'ya'yanku ƙanana da wanda sun fara girma akwai matasa wanda anan aka haife su akwai wanda kuma zuwa suka yi karatu sannan akwai kuma kuma akwai dattawa yanzu ɗazu muke magana da profesa nake tambayansa ya ce yau shekararsa arba'in a nan ƙasar arba'in da yawa daga cikinmu a nan wasu ba haife su ba to kaga wannan shi kansa malami ne da ya kamata ya bada lacca da karatu na musamman akan wani irin zama ya kamata musulmi musulmi ko mai tarbiyya ta musulunci ya kamata yi ya ya iya tsallakewa gadoji na matsalar tarbiyya yau gashi Allah ya tsare masa addininsa gashi da furfurarsa yau gashi shi ke karɓan bakuntar malamin malamin addinin musulunci a wannan gari wallahi wannan ba karamin ni'ima bace ba so abin da ya dame ni anan yan uwana ku sani cewa dole mu musulmi muna da ka'ida za mu rayu za mu yi aiki za mu ci za mu sha kuma muna da iyali za mu zauna da matanmu shi yasa ga kujerun maza ga kujerun mata sannan kuma dole ne muna tare da 'ya'yanmu waɗannan 'ya'ya da muke haifa a wannan ƙasa mai albarka ku sani suna da hakki a kanku kamar yadda kuma kuke da hakki akan iyayenku suka tarbiyantar da ku tarbiyyar da iyayenku suka yi muku shine ya tsiratar da ku yau Allah ya kubutar da ku da imanin ku da addinin kuma kuke rayuwa ku successfully ana hidimar addini kuna nan amma abun magana shine wani tanadi muka yi wa waɗannan yaran ƙanana 'yan mata masu tasowa wani tanadi muka yi wa tunani wa kan future ɗinsu duk yaron da ka zo ka haife shi a nan ƙasar a ingila ya zama yana da fasfod na ingila dan ingila ne da wahala fa ka ɗauke shi kame da shi kano kame da shi tsanyawa kame da shi ɗanbata kame da shi akra kame da shi ghana kame da shi kamaru zai fa yi wahala na'am wasu suna komawa yanayin rayuwa yakan allah yakan rubuta mutum kowa inda zai rayu to yanzu ka ɗauka kai allah ya sa ka rayu a can ka taho da tarbiyyarka ka yi escaping insha allah za ka gama lafiya wataƙila kai za ka iya komawa ƙasa ka ci gaba da rayuwa ko matsayi na gwamnati ko siyasa ko investment na wani business ko wani abu na ilimi a gayyace ka wataƙila a da kai gida a baka gwamna a baka kwamishina a baka shugaban ƙasa a baka deputy president and many things can happen anything can happen komi zai iya faruwa you have different opportunities da za ku iya benefiting a ƙasashen ku amma waɗannan yaran naku da bu san innaka da kakakka da kawunka da gwaggwanka da ƴan uwanka ba da suka taso a nan cikin bakunta a ƙasar da take ba su tashi suka tarar da ƴan launin fatarsu ba kawai ni maganar da nake so ne a nan wani tanadi kuka yi musu na'am ku Allah ya rufa muku asiri ku Allah ya muku Allah ya baku Allah ya muku duk abin da zai muku zan bi magana ta gaba gaba na farko dai malamai suna cewa innal aulada zinatul hayatid dunya ya'ya da kuke ganin su kwalliya ce ta rayuwar duniya wurin nan bamu ji daɗin zaman sa ba sai da aka gyara shi aka sa mai carpet mai kyau aka sa masa wuta aka yi lightning ɗinsa aka zo aka sa mana duk abin jin daɗi da kwanciyar hankali to ɗan adam baya iya rayuwa ingantacciyar rayuwa mai kyau face sai yana da 'ya'ya a kusa da shi su ne suke ƙara masa kwalliya da matsayi da ɗaukaka kuma kar ku manta yan uwana waɗannan yaran su ne securitin ku nan da shekara tamanin masu zuwa waɗannan yaran bayan kulawar da Allah yake muku su ne za su kula da tsufanku in kun tsufa saboda ba rayuwa za ku yi irin rayuwar bature ba ku rayuwa ce za ku yi irin ta musulunci wanda mu abin da musulunci ya koya mana ɗanmu yana kula da nauyin iyayensa lokacin da tsufa ya kama su to amma ka sani fa ba kowane ɗa ne zai iya kula da kai ya ɗauki nauyin ka ya taimaka maka lokacin da ka gaji ba idan baka gyara masa alfijir ɗinsa ba baka gyara masa rayuwarsa da yarintarsa ba ku kula da kyau wannan yana da muhimmanci abu na farko shine ku yanzu Allah ya zaɓe ku ya ƙaddara muku ya rubuta muku rayuwarku a nan kuke rayuwa wani yana da mata yana da ‘ya'ya shekara ashirin shekara talatin bai da wata rana da zai koma ƙasarsu na faɗa uzuri zai iya mai da kai to na farko dai tukuna existence ɗinku a wannan ƙasar shin ku karan kanku as community me ya kuka yi wa kanku tanadi da za ku yi rayuwa mai daɗi daga nan zuwa shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin bari mu yi karatun na gida mu gaya wa kanmu gaskiya kuna babban gari kuma yanzu liman ya mana bayani akan cewa wannan gari gari ne na musulunci kuma alhamdulillah akwai addini shari'a tana wana musulunci yana jagorantar ku a cikin abubuwan ku da yawa makarantun ku ko kuma in ce wurin sallar ku da ibada ku da wai da sauransu amma me kuka gina wa kanku wanda 'ya'yanku in sun tashi bayan shekara talatin arba'in masu zuwa za su muku addu'a Allah muku albarka kun taimake su jiya muna browsing muna dubawa ina binciken nan gidan kafin na zo nan sai gashi an gaya mini wani dattijan mutum ne dan Yaman yayyo hijira ya taho nan da sunan kasuwanci dan kasuwa ne amma bai yadda ya nemi kasuwa ba sai yayi wa 'ya'yansa hidima da 'ya'yan musulmi ka ji sunan gidan Darut Talaba ya yi masauki wa ɗalibai ya yi masallaci duk wani bakon ɗalibi idan ya zo da bayi da gata a nan yake sauka ya yi wannan tunani da abubuwan da ya na alkhairai da muka ta gani ba shi muka zo muka tattauna a kai ba amma yau mutumin nan yana ina yana kabari yana kwance amma yau gani na taho daga gadon kaya a kano wani ya zo daga ɗanbata wani ya zo daga ghana wani ya zo daga chadi wani ya zo daga yaman wani ya zo daga pakistan ya zo yana amfanuwa da abin da dattijo ɗaya ya yi fi sabilillahi kenan wannan yana da ufuk yana da wato long plan future wannan planning ɗinsa mai tsawo da ya yi to wani tanadi ka yi wa ɗanka da za ka iya mutuwa ka tafi ka bashe rayuwa ƙasar nan inda zai samu yanci idan mun je can sai muga ƙaton masallaci an ce suwa ne suka yi sai muga ƙatuwar makaranta ne ba su suwa ne suka yi sai muga ƙaton gudu sai mu ce suwa ne suka yi mutane ne irin mu ma'aikata ne irinmu ko 'yan kasuwa ne irinmu sun yi tanadi sun yi lissafi yau gashi muna benefitin to wannan 'ya'yan da muke haifa to wani tanadi muka yi musu da yau in ba ma nan ko in mun yi ritaya aiki don dole wata ran sai ka daina zuwa aiki dole ne sai ka zauna a gida wata rana ko anan ko a ko ina ne to wani tanadi kai musu da za su zamanto maka zinatul hayatid duniya almalu wal banuna zinatul hayatid duniya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala ku tuna wannan lalle Allah yana bin ku bashi me wani tanadi kuka yi wani masallaci kuka sama musu wani muslim community kuka sama musu wace makaranta islamiyya kuka sama musu wani aji kuka gina musu ‘ya'yanku ‘yan mata da suke tasowa wani tanadi kuka yi musu na samun musu da tarbiyya islamiyya suna da ilimin boko suna wayewa ‘yan ingila ne su amma tarbiyyarsu ta addini ba ta kubuce musu ba ko ku kurne na tarbiyyar da iyayenku suka muku a gida har suka ba ku dama kuka yi ilimi kuka yi karatu ka duba wahalar da kake sha a ƙasar ka da ‘yan ƙasar ka suke sha Allah i tsamo ka i kawo ka nan gurin iyayenka sun taimake ka to kai wani tanadi kai wani ka malamai suka ce innal aulada hum qurratu ainul aba wal ummahat ya'ya da kuke gani fa su ne farin rai da kwanciyar hankali na iyaye maza da iyaye mata waɗannan 'ya'yan da kuke gani wallahi su za ku gani ku ji daɗi nan da shekara ashirin talatin wallahi tallahi yan uwana ina muku rantsuwa dukkan mu nan kun gan mu nan in za ku neme mu bayan shekara goma masu zuwa ba haka muke ba idan za ku neme mu bayan shekara ashirin wallahi ba haka muke ba kenan canja muke muna tafiya mun je pik muna yin ƙasa ‘ya'yanmu suna tasowa to wani tanadi muka yi musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ta gaya mana mu yi addu'a Allah ba mu ‘ya'ya na ƙwarai salihai rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama Allah ka ba mu addu'a ma da zaka yi Allah ya baka da ya baka dan da zai zama farin ciki ba dan da zai zama maka bala'i ya zama maka masifa ba ba dan da zai dauke ka ya kai ka dustbin bayan ka tsufa ba ka yi tunani da kyau da maganar da nake gaya maka ba dan da zai ce bai da wata alaka da kai ba ka zama mai liability ba ba shi ba dan da zai kyarin ɗinka dan da zai takin ɗinka alon ya taimake ka ku tafi tare da shi ya kai ka kabari ya binne kai maka addu'a ya bi ka da roƙon Allah da kai yau na san ba za ka taɓa manta da babanka da mamanka ba wallahi saboda sun maka tarbiya ne inda ba nan sun ma tarbiya ba da tuntunin ka manta da su da zo wani dan uwa yake gaya min cewa ya tambayi wani bature da suke aiki a wata ma'aikata shugabansa ne babban sa ne sai ya ce suna waya sai ya ce ai da baban sai ke ce ya ni ne bayan ka girma with this age bayan ka girma wata me kake da bukata wajen babanka kana magana da shi har yanzu ai ka samu yanci sai ce mu ai musulmi ne mu ba haka muke ba sai ya tambaye shi yace da shi tsakaninka da babanka yanzu ku haɗu da shi yace ya manta bai ma san inda ubansa yake ba ya manta baya zuwa wajen su wannan rayuwar ba za mu yadda mu musulmi mu yi ta ba kuma ba za mu bari mu gina ƴaƴanmu akan wannan rayuwa ba hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama da haka suna kula mutanen kwarai su ne masu kula da wato ri'ayatul auladi wal abna yaya za su rayi ƴaƴansu sannan kuma tanshi'atum ala khisalil khairi wal baraka su tashe su akan ɗabi'u na alkhairi da kuma albarka war rushd da shiriya akan abin da za a samu yardar Allah da yardar manzo Allah sallallahu alaihi jama'a kada mu mai da hankali akan worldly benefits abun amfanin duniya kawai mu gina 'ya'yanmu a kan su san Allah a matakin farko in duniya ta zo sai su murɗe ta su sa ta bi Allah a dolan dolanta wallahi waɗannan mutane da muke zaune a gidansu a yau Allah ya ba su duniya sun same ta amma sun danna duniyar sun yi amfani da ita ta hanyar Allah yau gashi ne da kai muna amfanuwa da abin da suka yi wallahi da haka duk uban da ya kuskure ko duk uwar da ta yi sakaci ta bar ɗyarta ta lalace ta ɗauki tarbiyyar da ba tata ba da ɗabi'un da ba nata ba ka ɗauki abu mai kyau kai aiki da shi abin da bai dace da kai ba ajiye musu kayan su larurar rayuwa ce za ka yi da na sani daga baya kuma ka yi wa ɗanka abin da zai maka addu'a ko da bayan ka mutu ka kwanta yan uwana musulmi mu mai da hankali akan tunanin future na 'ya'yanmu makarantun da 'ya'yanmu za su ya kamata mu zama muna planning nan da shekara talatin da Allah muna da wata islamic school ne da 'ya'yanmu za su rayu a kai wanda muke da cikakken iko wanda muke da 'yanci wataƙila ma we will think about universities da za mu iya ginawa a nan tunda muna da yanci law ya ba mu dama wani tunani muka yi matanmu da suka zo muke rayuwa da su suna aiki yaya za mu yi mu tsare musu aƙidarsu mu tsare musu addininsu yaya za mu tsare wa matanmu tarbiyyar da suka ɗauko daga gida su ci gaba da kulawa da tarbiyyar nan kar su gurɓace su zo su ɗauki wata tarbiyya wadda ba tamu ba su zo su zama mana ƙarfin kafa su zo su zama mana damuwa tunda mu mun tafi da wani orientation yanzu da muka shiga mabam nan zamu ci abinci mutanen Yaman ne sai muka ga suna shiga ta yan Yaman sai muka ga decoration wajen cin abinci na yan Yaman sai muka ga abincin masu na abincin mandi mandi ko Saudiya idan ka je mandi ruz mandi na yan Yaman ne ka duba a ta abincin da za su siyar wa bature suna maintaining culture din su why are we forgetting our culture and our religion me yasa muke adopting na wasu mu ajiye namu muna kyama na tarbiyyar da Allah ya mana mu wayi gari ƴaƴanmu su zama ba mu ba kamar ba mu muka haife su ba to wannan shine abin da ya dame ni da haka wallahi ya Allah ya ƴan uwana ku sani Allah yana cewa alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kiyaye kawo kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta wa quduhan nasu wal hijara wanda makamashin wannan wuta makamashinta mutane ne wallahi za a ta bunka mata da duwatsu dutse shi za a bunkawa wuta ta rinka cinye shi tana daɗa hauhawa da ɗan adam ka yi ƙoƙari kar ka zama ciki ka yi ƙoƙari kar ɗanka ya zama ciki ki yi ƙoƙari kada ki zama ciki kada iyalan su zama ciki alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar da mu akan haka Abdullahi dan Umar yace wata ran manzo Allah yake gaya mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya dora masa jifa ko gwamnati ne ta ce za ta tambaye ka akan aikin ka aika shirya ko ma'aikatar ka ne aka ce akwai audit za a zo a yi audit akan ka ai za ka shirya hajiya ko mai gidanki ne ya ce zai bincike ki akan zaman ku shekara biyar a nan shekara kaza kin yi kaza ai kya shirya ki kimsa dan ki kare kanki kuma ka kare kanka to wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ni'imar ƴaƴa da ya ba ku kun yi aure kun zo da matan ku ko kun aure su a nan gurin ko kun haifi ƴaƴa a nan ba san cizon sauro ba ba san ɗauke wuta ba ba san yunwa ba ba san talauci ba amma akwai a cikin dangin ku suna mutuwa da yunwa suna mutuwa da kuɗin rashin kuɗin maganin hawan jini da na ciwon suga ba asibiti mai kyau babu kwanciyar hankali faduwar gaba sace mutane zubar da jini a hau hanya a datse a kashe na kashewa wallahi wa sawfa tusaluna an hadhihi ni'ma sai Allah ya tambaye ku akan wannan ni'ima idan aka baka wutar lantarki ka sha ni'ima ne sai ka biya duk abin da aka yi maka ji daɗi any services da ka sani a duniya ana biya to wallahi Allah ma services da ya maka na ni'ima wallahi you'll pay it kuma Allah zai kwashinin ɗinka ina jiye maka tsoron kuma ina jiye miki tsoron hajiya ranar da zaki tsaya gaban Allah ki kasa bashi amsa akan damar da ya baki ki manta da tarbiyarki ki manta da addininki ki manta da kaza da kaza dinki dole sai mun kama jikinmu sosai zama irin waɗannan ƙasashe lalle kuna cikin ni'ima lalle kuna cikin yalwa wallahi a airport idan kuka sauka wallahi sha'awar ku ake wai me kuka yi wa Allah ya muku wannan gatan ina tambayan ku ne a jirgi yau a anguwar ku yau zaka sauka a ce wani ai dana ne a Ingila yake rayuwa haka kurin Allah ya baku wani matsayi me kuka yi masa kuka biya shi ba kuna zuwa hutu kuna ga yanda ƴan uwanku suke rayuwa ba shin wai me kai wa Allah ya zabe ka ke da Allah ya zabo ke da ke kawo ki me kika yi wa Allah nawa ne suka fiki ilimi nawa suka fiki wayewa nawa suka fiki gata attajiri mai kuɗi nawa yake zuwa ya zuba miliyoyin kuɗi yana neman bizar da zai zo garin nan kawai wallahi layi ku je ku yadda ake wulakanta mutane in suna neman bizar nan kafin su same ta amma yau kai gashi kana abin nan kana ma da fasfot din zaka buga teburi wa dan sanda ka ce masa kaza ko soja ka ce masa kaza menene shirin da kuka yi za ku bawa Allah amsa akan wannan dama da ubangiji ya baku so it is collective effort ne dole sai ka kawo wane ya kawo kun rinka zama kuna tattauna irin waɗannan tarurruka in bakin malamai suka zo ku zo ku zauna ku gaisa da su ku faɗi matsalolinku ku tattauna da su su ba ku shawara saboda ku taimaki waɗannan yara ƴaƴa da kuke haifa a wurin nan wallahi tallahi sai kun taimaka musu idan suka rasa uba physically ga uba ana da shi gingiringim amma spiritually internally bai da uba to an shiga uku the aim was defeated an yi defeating M ɗin musulunci a gidanka a kula da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a tambaye ku akan abin da aka dora muku mas'ulun an ra'iyatihi kuma mutum abin tambaya ne akan iyalan gidansa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha hajja mace mai abin kiwo ne a gidan mijinta wallahi miji miji ne ba mijin da yafi na wata Allah zai tambaye ki akan mijinki ke da zai tambaye ki akan mijin binta ko mai rako talatu ba da haka wannan mijin da kika kika rena wannan mijin da baki mai da shi komai ba wallahi akan sa Allah zai taimake ki ko ki ci jarrabawa su ko ki shiga wuta ku musulmi ne ba za ku bar addini ba kuma ba za ku bar tarbiyar addini ba da haka mu tarbiyar da muka samu lalle mace ta sani Allah yana tambayanta kuma zai tambaye ta akan kiwon gidanta waɗannan 'ya'ya da kike ta tarawa wannan gida da aka baki siyarin gida da aka baki rayuwar mai gidanki jin daɗin mai gidanki kakki zama bala'i da masifa da hanyar jawo mai gidanki hawan jini da tashin hankali saboda kin samu dama wannan dama wataƙila Allah ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba kada ki yadda ki rudu da duniya kuma ki sani mijinki rufin asirinki shi ya jawo ki shi ya dauko ki soyayya da kauna ta sa ya matso da ke kusa kar ki watsa masa ƙasa a fuska kada ki watsar da shi kada ki betirayin ɗinsa kar ki raba shi da 'ya'yansa kar ki raba shi da rayuwarki saboda ranki ya kai tseko saboda kin samu wani matsayi kin samu wani ɗaukaka kuma Allah ya baki wata dama kar ki haka ki rayu irin yadda musulunci ya ce ki rayu ki fifita dokar Allah akan dokar ɗan adam me Allah ya ce akan mijina shi zan yi ba me abin da zamani ya ce na yi ba menene hakkin da musulunci ya bani shi zan yi ba menene hakkin da ɗan adam ya bani ko da ya saba wa hakkin Allah ba ki kula da wannan kuma Allah zai tambaye ki akan su baby Allah zai tambaye ki su talatu Allah zai tambaye ki su abubakar wannan yaro karami da yake tsalle tsalle wallahi sai Allah ya tambaye ki ai kam ba sai na miki wa'azi akan sanin hakkin yaro ba kina nan kasar ai kun fi kowa sanin hakkin yaro ai kun san yadda ake kulawa da yara to Allah ko yana kula da yaro wallahi sama da yadda bature yake kula da yaro sai dai in ba mu sani ba da haka mu karanta duk wacce ta baddanta ilalace baya sallah wallahi sai Allah ya tambaye ki ubansa yana can yana wahala yana neman abin da za ku ci da rufin asirin ku a nan da gida ita tara kuɗi yana gina muku future ɗinku rayuwar ku in kun je Najeriya kuna da inda za ku zauna ko in kun je Ghana ko in kun je Sierra Leone ko in kun je kaza kuna da inda za ku zauna ya kuma kina nan kina lalata mai tarbiyyar yaya kina je Allah zai barki yayi hurfura ya gaji saboda yana neman muku abin da za ku ci da abin da za ku sha amma ba za ki iya kula da yaya ba tarbiyyar yayanki sun fi karfin ki ba daidai bane kuskure ne kuma ku tashi daga baccin da kuke mata ku miƙe ku yi hidima shine mutuncin ku shine kimar ku wallahi duk daɗin duniya in kin same shi baki nemi yardar Allah a wajen bin mijinki da da'a gare shi ba wallahi aikin banza ne kuma ba za ki gane cewa duniyar nan ba ta da nisa ba duniyar nan ba ta tsawo ba sai ranar da kika mutu aka ɗora ki a makara ba makabartar goron dutse za a kai ki ba ba ta da halara a kai ki ba ballantana ta tsanyawa wata makabarta ce can za a kai ki watakila tsakanin wani da wani za a je a kwantar da ki ba abin da zai kubutar da ki na rantse da Allah sai sallah da ibada da bin mijinki wallahi ba za mu daina gaya muku wannan ba dan shine addinin mu kuma shine shari'ar mu kuma shine gatan ku kuma shine mutuncin mu ku yi da'a ku yi biyayya wannan rayuwar duniya kun san mafarki ko wallahi mafarki ce ba za ka gane duniya gajeriya ba ce ba sai ranar da ciwo ya kama ka aka shaka maka mutuwa ka farka a lokacin za ka duk abin da ka mallaka kana neman lafiya ne sauki kake nema to abin da ya fi komai adha wa amarra shine ranar da ka mutu ka ji ana cewa man rabbuka wa madinuka da haka karatun na gida ne magana ta gida ce mu tsaya mu kimtsa kanmu mu lura da damar da ubangiji ya ba mu yi amfani mu samu gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasana annabi yace Allah yace Allah ka bamu a duniya mai kyau kuma a lahira ma ka bamu kyakkyawa karki kuskure ki samu na duniya mai kyau a lahira kuma ta zo ta kubuce miki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mas'ulatun ar-ra'iyyatiha dan haka ya ku yan uwana ku sani a lahira hasanatun ne za su gudana kyawawan ayyuka jariya fi sahaifil aba'i wal ummahati wal murabbi za ku yi ta ganin tarin lada mai tarin yawa da zai ta gudana a cikin ainihin wato takaddunku na tarbiyyar ‘ya'ya. Idan ka bar ɗanka ya waye gari baya sallah, wallahi ba shi kaɗai zai ƙona ba na rantsi da Allah sai ya ƙona ku tare. Duk wanda ya bari ɗansa ya koma mace, saboda ya samu dama, kawai ya ce namiji ne ya koma mace, wallahi ba shi kaɗai Allah zai ƙona ba sai Allah ya ƙona ka, duk wacce ta bar ‘yarta ta koma namiji. Haka duk wanda ya bar ɗansa ya auri kafira, ko kuma musulma ta ɗauri ta auri kafiri kuka canja tarbiyyar ku gatan da ubangiji ya muku ka manta kuka ga kaman ba ku bane ba wallahi idan ubangiji ya tashi konawa ai ku anfusakum wa ahlikum yace ku kiyaye kawukan ku da yaran ku da iyalin ku baki daya wani yace wai dan sa zo mu je masallaci ce ce ce ce I'm not go yace ba zan je ba baka da kuma wata bayan da zaka yi kace to shikenan wani yace yana koya wa yaro karatun Qur'ani yace yace ba zai karanta ba ya ga jam tired bai isa yace zauna dole ba to da yaya da cijon nan da zai yake ba mu wani karatu da ba a littafi ake samun sa ba na karu yace ita tarbiya da kake gani a kowane yanayi ka tarar da kanka zaka iya tarbiyar ɗanka da yaronka wani yaro ne aka ce ya je ya aikata wani aiki na kisan kai ya ce to akwai laifin iyaye ya ce dole yaranku ku mai da su kamar abokananku tunda yanzu ba ku da ƙarfi na uba a gida ne kuke da ƙarfin uba ka daki yaro ka doke shi ka zage shi kai masa fada nan ko tsawa ba za ka masa ba to shikenan in sun zo da wancan dabara kai ba sai ka zo da wata dabara ba me da shi abokinka tare da dukkan girmama yi kwarai ba haushe ya ce in fada ma'ana fadan da ya fi karfin ka me da shi wasa me da shi abokinka in zaka tafi masallaci zo mu tafi zo ka raka ni masallaci cewa kai zo ka raka ni ba sai ka ce ya sallah ba ai ai zai a zo mu je ka raka ni gurin wa'azi in an zo komawa ka biya da shi wani shop ka dan sai masa abin sa na yara mataka ne zo mu tafi ke ke malam wani ya zo zo mu je da Allah zo ki raka ni komai shedancinta in za a yi program na addini kace zo mu je ki raka ni ai ta bi ka ai kaga cikin hikima cewa ki ki in baki shirya ba wallahi sai na ci mutunci ki wannan a gida za ka yi amma a nan sai dai ta ci mutuncin ka to sai ka mai da shi abokin ka yes malam ha yanzu muka zo kaga wasu yara ga can yan kanana ka gan su can wadancan yanzu baban su yazo ya kai ya kawo su muna gaisa suna ta miƙo hannu yace kaga duk a Najeriya aka haife su amma kaga ya zo lakta ya taho da su a ba fa ya damu cewa za su gane abin da za a faɗa ba ko ba za a a zaunar da su kawai su zauna a wurin ɗazu ma mun yi sallar juma'a ya ƙananan yara suka yi ta zuwa ai muna ganin ka youtube ai mi we are in the youtube ai a kai ne malam da mu gaisa stop me with mo ga kaza irin da abubuwan su na sauransu ne ta kama su muna ɗaukan hoto kaga wannan shi kansa da'awa ne da ubansa bai ɗauko shi ya kawo shi ba da yana da waya a hannunsa yana game ai amma ko ya girma zai ce a babana yana kawo ni wajen wa'azi ba a'a wataƙila ya zama gwamnan Birmingham wallahi wataƙila ya zama dan majalisa wataƙila wataƙila ha to kaga kana kare ɗinsa kuna tafiya tare to haka ake yi in matarka ne kana jawo cikin programs na addini kana nunnuna mata kana jawo hankalinta ku ku gudu tare ku tsira tare amma idan ka ce za ka yi ƙarfin da za ka yi amfani da shi yanzu baka da wannan ƙarfin baka da shi Allah ya baka amma anan baka da shi ya za ka yi dole sai kun yi hikima sai kun yi tunani kuma ‘ya'yanku wallahi jarinku ne ‘ya'yanku jarinku ne kuma ina ba ku shawara ‘yan uwana duk inda kake karka yadda ka manta da al'adarka da ɗabi'arka wallahi haka yanzu duk yaran su zo wani sai naga an sa masa shadda irin ta gida an sa masa riga irin na gida in kun yi taron sallah an ce kuna wannan duk gashi duk kun saka kayayyakin abu nan yes saboda shi kuka yi bilibin kun yarda da shi kuma ba za ku jefar da shi ba yes in an zo zuwa wurin aiki za ka saka kayan a kai komai da komai ko ba haka bane ba amma ba za ka manta da tarbiya ba yaranka kar ka yi wasa da shi warai kuwa a yare ai ilimi ne ha bature yake barin ingila ya je biyu ke ya shekara hudu yana koyan hausa a shi hausa tana da kyau bature yake tafiya a biyu zaria ya je masters akan hausa dan china yake koyan hausa a Berlin ake Hausa, a China ake Hausa, a kaza ake Hausa, a Deutsche Welle ake Hausa, Voice of America ana Hausa, wa a BBC ana Hausa, a ashe Hausa is, is, is international language kenan. To yaya zan zo ni ina bahaushe na haifi ɗana kuma ba zan koya masa yare na ba. In je gida ya kai ya kasa gaida uwata, kakarsa. In je da shi hutu ya kasa shiga cikin 'yan uwansa abokanansa yana yaren da su ba su iya ba. ai gwandan koya mai ya iya biyu ya iya hausa ya iya french ya iya turanci ya fi a ce ya iya kaza bai iya kaza ba bari ku ga tsadar yare annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka je aka yi yaƙi aka samu ribatattun yaƙi al'asra sai ya ɗaure su a masallaci ya sa su a masallaci ya ce tunda ba ku iya biyan kuɗin fansa ba bari mu kawo muku 'ya'yan madina ku yi ta koya musu yarukan garinku sun iya larabci sun yi maintaining yarensu to kuma ku koya musu yaren habasha saboda za su je kasuwanci ku koya musu yaren kaza za su je kaza wallahi a cikin hadisi daga man nan malamai suke kafa hujja waɗanda suke yan boko haram masu cewa haram boko haram boko a to ai bokon kenan ai wannan annabi ya sa ƴaƴan larabawa suna karatu a hannun kafirai waɗanda ribatattun yaƙi ne kuma a masallaci yace ku koya musu shine kudin harajin ku ku koya musu yare dan su iya a'a ashe yare duk inda yare yake yana da amfani saboda haka duk damar da ubangiji ya baku ba ku da kes yaran ku sun iya turanci sun je makaranta an koya musu wannan kace yaro ya turanci anan ko bai kace ba ma dama ya ma fi ka iya turanci yawanci ƴaƴanku sun fi ku iya turanci ballantana mu baki kam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai abin da Allah ya to kaga yarenka jarinka fulatancinka da kake da shi wataƙila kakarsa ba fulatana ne in ka gaishe ƙauye da me zai mata yare ya gaishe ta saboda haka yana cikin kurakuran da muke sai mu bar asali yanzu na ce maka abinci muka je za mu ci a wajen 'yan yaman fa sai da suka kawo mana abincin ƙasar su muka dole kuɗi ba muka biya aka biya aka aka amma mun ci abincin su muka ga shigar su dan ƙasa ne amma kuma ya yi shiga irin ta saboda ashe kowa baya wasa da yaransa da haka ina ba ku shawara kar ku bari ƴaƴanku su manta dan wannan mantuwan zai sa su ɗauka ai kuma ba akan daidai kuke ba kuma yan ƙauye ne gidadawa ne ku da haka wajibi ne mu kula da wannan iyaye maza da iyaye mata ku sani cewa ku za ku amfanu da ainihin wato ‘ya'yanku sannan kuma ‘ya'yanku za su amfana da ku manzo Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani wa kana abuhuma salih kissa ce mai tsawo malam idan mutum ya zama mutumin kirki ‘ya'yansu suna iya amfanuwa da kirkinsa malam a ce a wannan ai dan gidan malam wane ne ai ubansa wani respected somebody in the society. So he should be respected respectably. Kamar yadda ake respecting uban shi, ko da ku shi bai yi halin ubansa ba, zai yi dan genin wannan respect da ubansa ya samu in the community saboda ya zama mutumin kirki. To haka shi ma ɗanka idan ka gina shi, to ‘ya'yansa da jikokinsa za su amfana da wannan respect da yake da shi. Har kuma ɗanka yana iya ceton malam. Ɗan da ka bari ya lalace kamar ya za a yi cece ka ne a kiyama. ba ku san ba cewa ‘ya'ya suna ceton iyayensu? Wallahi ‘ya'ya suna ceton iyayensu, mutum zai iya amfanuwa da ceton ‘ya'yansa na cikinsa. Wa ammal jidaru, fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha kaji wa kana abuhuma saliha babansu mutumin kwarai ne ya riga ya mutu fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصبر أتشن سورة الكافي wannan tarihi ne da aka bamu labari yadda ‘ya'ya suka amfana da ubansu yana cikin kabari wani ya zo ya ba su tallafi ubansu yana kabari bai taba ganin ubansu ba amma wa kana abuhuma saliha ta yi saving billions of zinarai da ubansu ya binne musu saboda ubansu ya zama na kirki A'a idan har ɗanka ya amfana da kai kai me yasa bayan bayan ka mutu kai me yasa ba za ka gina naka dan shi ma nasa ƴaƴan su amfana da shi bayan ya mutu ba bayan wannan ya koyan uwana Allah ya yi mana magana akan masu imani da zuri'a su ta kwarai walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum wadanda suka yi imani zuriyatuhum suka bi su bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatan wa ma alatnahum min amalin min shay'in a cikin suratul tur Allah ya yi bayani akan mutanen kirki kuma zuri'arsu suka biyo su mutanen kirki to ya za mu yi mu samar da 'ya'yanmu su bi mu a matsayin mu mutanen kirki yau ka fi ƙarfin zuciyarka kana zuwa masallacin juma'a ji wani dan uwa yake gaya ma akar makalla professor ya ce mala ana iya wayar gari musulmi yana aiki a nan ya shekara guda yana lujin sallar juma'a baka ji me na ce ba duban yanzu yanzu malamin ne yake ce mana masallacin juma'a masallaci a nan garin sun fi ɗari biyu amma a iya samun musulmi ya zo yana aiki ya jera shekara cun ba fa kamsu salawat ba fa sallar juma'a baya yin ta shekara shekara guda shekara biyu to yanzu wannan are you expecting him to carry along with his child su zo masallaci su yi sallah kuma yanzu wannan kana jin zai iya cewa matarsa ta sa hijabi ko niqabi ta rufe jikinta ya isa ai bai kamo hanyar ba to yanzu wannan ya faɗi ya mutu ya za jiya wani yaro shekaran jiya wata guda kai wani yaro ya faɗi ya mutu dan sudan ne karab katab garin nan aka harasa ubansa da uwarsa amma an ga alamar goshinsa da sallah kuma an ga sunansa na musulmi ne hukuma suka ɗauko shi suka kawo shi muslim community suka jefa shi hannun yan pakistan suka ce to gagawa ko ku yi ta kinkiya ɗinsa ko mu bunka masa wuta mu kone shi ba maganar sallah ba maganar gata haka 'yan pakistan ɗin nan suka zo suka ɗauki yaron nan suka masa wanka suka masa akwati suka sai masa wurin da za su binne shi lesh da annahu muslim an ga alamar sallah a goshinsa kuma an ga sunansa ibrahim uwa ne duba gatan da musulunci yake mutum yana raye bayan ya mutu ma ni zuwa na cikin rabon da Allah ya mun ina sauka garin nan ni kuma taimakon da Allah ya mun kenan kawai sai na ci karo da sallar jana'iza wallahi na fara tunani na ce to Allah ya sadi a daidai muka sauko garin nan gawa biyu wallahi tallahi wala na yi wa ɗaya sallah muka yi sallah wani kuma na je makabarta muka haɗu ga wanda ya jani nan bawa Allah mutumin kirki yanzu da mu yan camfi ne a ce malam ka haɗa kayan ka canja bukin ɗinka ba to kana zuwa gari a ce ka ci karo da sallan gawa guda biyu wato abin da ya ɗauki hankali na anan gurin shine shi wannan yaron wallahi ba mamaki yana saurayi ne mata shekara ashirin da hudu ba mamaki bai taɓa zuwa masallacin nan sallah ba to ba wanda ya san shi wata guda aka yi ana neman yan uwansa a duniya gaba ɗaya an rasa me ya saibin ba a kona gawarsa ba saboda yan uwansa musulmin da baya ma lalle yana zuwa masallacin sallah ba yaron da yake 24 years a garin nan sai abin da Allah ya fa malam wallahi malam sai abin da Allah ya amma musulunci ya masa gada ya taimake shi muka binne shi muka dauke shi wani mutum daga Kano daga gadan kaya muka zo muka raka shi abin mamaki muka je muka dauke shi muka sa shi a cikin kabari muka yi masa addu'a subhanallahi alazim lesh al-islam qimatul islam darajar musulunci ba ku iya biyan musulunci gatan da yake muku wallahi kuma wallahi karka kara karka rage ba mamaki da yawa taimakon da Allah yake maka wallahi wani zikiri ne da kake baka sani ba wani salatin annabi ne da ka rike wallahi baka sani ba malam wallahi ba bokon ka bane wallahi ba ilimin ka bane dan akwai wanda suka fi ka ilimi wallahi wataƙila wata tsohuwarka da kake taimako wataƙila wani zuciyanka da kake da shi ta wannan ubangiji Allah ya taimaka li ajli hada din Allah ya maka dukkan taimakon da zai maka daga ƙarshe akwai abin da zan tsaya mana akai yan uwana saboda ba da daman lokaci ainihin shine Allah tabaraka ta'ala ba mu labari والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح شنو محل الشاهد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Allah ya yi magana a kan gyaruwa da salaha na iyaye, salaha na zurriya, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin za su shiga aljanna, salihan mutane, salihan zurriya, salihan iyaye, salihan mata, salihan maza, duk kuna cikin zurriya. Min zurriyatihim wa aba'ihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mala'iku suna shiga musu kofa kofa gidan aljanna. suna muku assalamu alaikum salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku suna cewa sannunku an gaishe ku hakurin da kuka yi a duniya kuka bi Allah kuka watsar da dandanan duniya kuka fifita bin Allah sannunku kun yi hakuri yau ga gidan aljanna wannan shine kwanan da aka yi muku alkawari aljannar da Allah ya muku alkawari ka so a ce Allah ya baka wannan da haka ya ku yan uwana da ƙarshe abin da nake so in tsaya akai shine ita zuri'a da Allah zai baka ko yanzu baka yi aure ba dole nan gaba za ka yi aure akwai matsaloli duk wannan falalar zuri'an da aka faɗa kuma akwai damuwoyi tattare da su ni a fahimta ta kula da tarbiyyar yaro a nan ba daidai yake da kula da tarbiyyar yaro a Ghana ko kamar ko Najeriya ba ba daidai yake ba yanzu a gida watakila za ka iya haifan ɗanka ka tafi ka bar shi hannun kakanninka ka tafi duniyarka baka da damuwa baka da bacci da unguwarku musulmi zai yi rayuwa da su kuma akwai wasu ɗabi'un da ba zai taɓa koyin ɗabi'ar kirki ba ta banza ba daidai gwargwado akwai yan abubuwa na kurakurai ba a rasawa da sauransu amma nan fa baka isa ba dan Allah ku yi karin ƴaƴanku suna tare da ku a masallatanku wuraren wa'azinku da programs addinin ku da kuma zumunci dan Allah ƴan uwana ku daina rayuwa ta bariki nan fa nan fa na zo na zo na zo idan kun yi zumuncin nan amfanin zumuncin nan yana da yawa yanzu kun san me yake damun mu muna zaune a ƙasa guda amma ba mu san juna ba garin mu ɗaya jihar mu ɗaya addinin mu ɗaya al'adar mu ɗaya waye mu ɗaya da sauransu wanda musulunci kuma bai yadda mai wannan ba yanzu da na zo zan zo ƙasar nan da 'yan Ghana da 'yan Najeriya suka haɗu suka yi ta mitin ‘yan Ghana ba su ce ai malamin nan ba ɗan ƙasar mu bane su ne dalilin zuwa na ƙasar nan to me yasa ba za ku haɗa kawo kanku ga wani junan ku ba me yasa ba za ku yi ƙarfi ba mu yanzu ba za ku faranta mana rai ba mu ma yau idan muka zo ƙasar nan mu ce yau ga wani muslim community namu na mutanenmu da za mu zo ku nuna mana wani abin alheri da kuka yi kun gina makarantu kun gina masallatai kun gina wurin wasan yara kun gina wurin sport yanzu da za aka nuna mana wani masallaci ko masallacin amana ko me har wurin wasa da ball akwai nasu saboda me ƙasa ce da dole kai kare naka alon in ka bar shi ya shiga can fa zai zo maka da bakon abu dan Pakistan yana da masallacinsa dan India yana da masallacinsa yana da primary dinsa yana da nursery dinsa yana da islamiyansa yana da kaza yana da kaza dinsa kai ba za ka yi tunani ka taimaka kai wannan ba dattijan arziki ban Allah professor akwai aiki a gaban ku sosai ga furfura ta same ka ga shekaru ga yaya warai da gaske na san kana da wannan damuwar na sani na sani dazun ne yake mana wani karatu ku yi hakuri ni wallahi na gamu da mai shekaru da ya girme ni ina amfanuwa ne da shi da muka yi magana akan ci gaban waɗannan mutane ce to malam mu mutanen mu kawai sun ɗauka su ma'aikata ne duk wani wanda ya zo cikin mutanen mu Najeriya gane kawai shi aikin gwamnati a bashi albashi su kuma waɗancan da yake masu wayo ne sai suka kama business yanzu mu da muka zo daga Kano ko an gaya mana kasuwanci fi sabilillahi dan Kano ai ya san yadda zai juya kuɗi ai to amma idan ya zo nan ƙasar sai kwakwalwarsa sai ta toshe ya dogara da albashinsa kawai dan ku canja tunani ba ku canja tunani kar ku dogara da aiki kawai in ma kana aikin is sparing time ɗinka creating wani business yanzu dan yaman din nan daga gaba ɗaya hotel na sai muka gaba ɗaya me duk ƴan uwansu ne yara ƙanana duk sun daddako su sun musu biza saboda wannan to kai yanzu zaka dauko dan uwanka a wani kamfanin zai aiki a wace ma'aikata gaskiya ne mu a matsayin mu na baki za mu so mu ga wani achievement kuka samar naku wani haɗuwa kuka yi wani ƙarfi kuka yi alal aƙalli saboda waɗannan ƙananan yaran masu tasowa ko mutuwa kuka yi Allah ya rufa muku asiri za ku mutu da gatan ku da darajar ku to waɗannan yaran kuna so a ƙwace musu addinin su ne bayan sun girma kuna so su je wani guri ne a kore su su rinka shiga ba su da ƙarfin gwiwa ba su da wani gudunmuwa da za su bayar in sun ɗauko kuɗin su za su ba da taimako su rasa ina za su kai ya kamata mu sake wannan tunani shine babban manufar wannan laccar dawa. yanzu ɗazu ɗazu ɗan ɗan uwa dakta muke magana ya ce cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna akai yanzu misalin abin da ya shafi extension na visa matsalolin abin na takaddun zama waye waye da sauransu lauya ka nemi lauya ɗan uwanka da yake yanzu lauyoyi nawa muke da su anan wanda specializing ɗinsu zai a specialist akan lauyanci ba za su buɗe private office nasu ba ku 'yan ƙasa ne kuna da passport ɗin ƙasar nan ku buɗe mana wani hanya da za ku rinka taimakon yan uwanku wanda ya samu matsalar biza a matsalar iyalinsa a ya tafi gida ya samu problem bai iya dawa ba a yara sun kaza a mutum yana so zai zo da iyalinsa a mutum yana so zai zo da yayansa ba ka da inda za ka je ka je wanda yake yaran ka dan uwanka sai dai ka je ka fada hannun wani ita yanka ka babu tausayi ba jin kai duk kwamitin ku gaba daya ba za a samu wani tunani ba wasu dattawa da za ku tunani ku samar da wasu lauyoyi da za su bude wasu offices wani nau'i na business yanzu farfesa ake ga mana duk dan yaman da yake nan gurin wallahi anan yake cin abinci saboda me akwai kasuwancin da yan kasar ka kade za su baka za su baka business din dan uwan ka kade a Makka da Madina akwai wani bawan Allah da ya je bude kamfanin tsire gidan tsire wallahi ana wasa da wasa malam sai kaga idan dare layi ake masa tsire yace malam hauka nake zan zo na wani rabe-raben banza ga hanyar zan samu kuɗi ya gyara naman sa ya rubuta da larabci ya ce sunan naman siriya tunda ba tsirai a turu a larabci wallahi sai kaga balarabe malam ce haka fi siriya larabawa suke zo an balarabe ya ɗauki ɗanɗana ya ji daɗi sai ce da shi da matarsa zai ga sun haɗa alayi irin wannan gashin suke so malam ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi wani ɗan pakistan da ya zo harkar business suke a nan garin gashi duk wannan ilimin a wurinsa na samu a yau din nan dazu muna cin abinci ya fake ni ina ta zuba loma yana bani karatu wallahi tallahi kuma karatun na rike shi saboda ina cin abinci ya bani shi yace kayan miya yake sayarwa ku yi hakuri mu wa'azin mu na addini ba muna wa'azi ne akan mu ja aya mu ja hadisi ba za mu gyara muku lahirar ku da duniyar ku dan muna so ku samu yanci yace wallahi malam kayan miya yake sayarwa karas salat kokumba wane ne wane ne shi yake yace yace idan dakta yace gashi nan yace Allah ya ji kansa ya rasu yace idan nazo shi yake daukan kayan miya samun a mota yana cewa doctor doctor doctor yace da muka zo muna magana sai na ji yana cewa a inda yake anguwar da yake suke yana da gida goma sha takwas a garin nan yanzu mai gida goma sha takwas talaka ne amma fa ya tsaya yana sai da kayan miya da tasadi da sumatur ka duba abin mamaki mai gida goma sha takwas ya zo yana raka profesa yana kai masa tattasai da tumatur ya mallaki gidajen da profesan bai mallaka ba don na tabbatar profesa bai da gida goma sha takwas ba laifi a ce dai goma sha biyar ko sha hudu haka ba mamaki Allah kawo su ai muna nan da kai profesa za ka yi nisan kwana insha Allah kuma sai ka taimaki mutum mu ba kai ne amirul mu'minin mu anan kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi dan Allah mu dan canja tunani harkar businesses din nan matan mu mu creating wani job da ya dace da mutuncin su da za su rinka yi yanzu ko lalle wata mata ko gyaran kai kawai mace musulma ka tura matarka ta je gurin yar uwarta mace musulma ta bude wani salon a cikin gida tana yi wa yan uwanta mata da yaran ku yan mata kitso a sallah ai ya fi ku je kuna shiga salon din da ba na musulmi ba da Allah ya haramta muku wani very good business nawa ne bata za ta iya yi kayan aikin nawa ne za ku iya creating abubuwa da yawa da za a samu kuɗi sun samu kuɗi sun rayu ko bata je aikin gwamnati ba a gida ka mata creating business da za ta rike kanta taimaki yan uwanta ta agaza mata da Allah ku kula da zumunci a kula da ainihin wato wannan abin da ya shafi a za ku inganta rayuwarku kuma a yi dahibacin tunanin a rinka canjawa ya ce malam me yasa suka fi mu mallakan masallatai da wurare saboda sun fi mu karfi mu yanzu rayuwar rayuwarka ana in ba ka yi da gaske ba rabi da rabi ne kasar ta ci rabi ko ta ci fiye da rabi babanka yana ce yana kwance ciwon hawan jini ciwon suga ga kannan kanan za a yi auren su kai za ka musu kayan daki ga kanin kanan ya fandare ana son a sa kuɗi a kai shi makarantar bodin ga larurori goma da ɗari in ka buga lissafi ba lallai albashin ka da abin da ke samu ya kai ka ba sai dai marowaci da Allah ya taimake shi marowaci ne shi zai iya boye kuɗinsa watakila da sauransu ko ba haka bane ba to ashe ya kamata mu yi tunani mu daɗa buɗe da hanya tunda Allah ya rubuta muku zama anan kuna da passport ku nemi kuɗinku Allah bai haramta ba wabtagu min fadlillah ku nema mana yanci mu ga manyan kamfanoni naku ne mu ga wani hotel naku ne mu ga wani guri naku ne mu ga wani babban asibiti wani dan uwa a Germany ya je bude babban asibiti ana layi ana zuwa dan uwanmu ne ka gani to wannan duk ya kamata ku sashi a cikin lissafi sannan alaikum alaikum Allah Allah akan waɗannan ƙananan yara dan Allah ku yi mana gatan da ran da shekara 30 za su dora akan aikin alherin da kuke wallahi in ba ku kare ɗin su alon kuna tare da su ba Allah ina gaya muku nan gaba za su zo a nuna wani malamin addini su ce ba mu san shi ba ku kai ƴaƴanku ƴan uwa in kun samu dama ku yi kuɗin tiket in ba suna da yawa ba za ka yi ɗauka ba ɗauki biyu ka tafi da su ka nuna musu ƴan uwanka da danginka ya je wata ɗaya a gida ya ci tuwon tuwon miyar kuka ya ci tuwon masara sauro ya cije shi a sai masa maganin sauro babu damuwa daga ƙarshe ina ba da shawara professor a matsayinku na manya ku rinka haɗa aure tsakaninku saboda amfanin zumunta da zumunci na farko dai kun ga ku ƴaƴanku ana in kun haife su problem ɗin da za ku samu musamman masu ƴaƴa mata a cikin ku su dai ba za su koma gida su yi aure ba wanda za ka je ka ɗauko mata a gida wataƙila ba goyon baya nake ba zai iya yiwa ta koma gida ta yi aure yana da kyau kai ta gida cikin inda ka taso ta yi aure nan Allah ya rubuta mata amma kana da wannan yancin da za ka tumɓuke ta ka kai ta ga mata aure a can to kaga kana da challenge to in suka tashi a nan gurin idan misalin ba a yi aiki da malamai abinda malamai suke faɗa na riko da addini ba in yarka ta girma ta zama budurwa wa zai aure ta wa za ka kai ta gurin dan Pakistan ne zo neman yarka shi ma yana da nasu ƴaƴan dan India ko bature kafiri ko yaya ko wani aure yarka ya tafi da ita wata ƙasa da baka san inda take ba za ta to kuma ku a junanku ba ku san junanku ba ba ku zumunci a sallah in wani bai da lafiya ba a zo a je a gaishe shi ya za ku ga ƴaƴanku ku haɗa ƴaƴanku ƴaƴanku idan abokinka yana da ɗa salihi mutumin kirki mai addini mai ilimi sai ka haɗa shi da yarka ku sai aure shi kenan sun zama ƴan ɗaya to amma babu sanayyar to sai ka zo kai ta tara ƴan mata dinkim a gidanka ka rasa inda za ka kai su kuma abin da yake ina so sai na samu wata dama wata ran zan yi wa'azi wa samarin kasan nan naji an ce ba su aure anan wai kowa ya ce wai shi tarbiyar gida wai a gida zai je dauko kowa sai ya buga waya akwai wani ma'anan na tare da shi ma'anan na san nema a gida yake ta nema yana nema abu kowa ya ce shi a gida zai je da kwa to idan ka je ita yanzu yar uwarka ta nan garin ita ta ce ba za ta je can ta aure ba to kai kuma da kake raye a nan kake da takarda a nan gurin ka ki ka auri ƴaƴan ƴan uwanka da suke a nan gurin to ku gaya min wannan ƴaƴa matan wa za su aura na rantse da Allah duk wanda yake da ƴaƴa mata a gabansa yana da wannan fargabar da tashi hankali ina zai zuba ƴaƴansa kina kaga dole ku gyara tunaninku shine amfanin ku yi zumuntan ku haɗa community ɗin ku san juna watakila kuna amana da wani ka bashi yarka ɗanka ya auri yar wani abin ana zumunci ko mutuwa kai ba zai wulakanta maka shi ake nema da ta je ta faɗa hannun bare fa da ta je ta gano maka wani kafiri ta ce shi za ta aura fa da ta je tana rayuwar daduro ta ce ta yi shekara sha takwas ba a isa yadda za a yi da ita ba kana ganin ɗanka maniyinka ya je kama gidan haya haka wani musulmi ya gaya mai ce wallahi malam ga ta nan na gani dole ta fita ta ta rabu da ni kawai ta je ta kama gidan haya ta tana rayuwa on her own ka ta tara ƴaƴa nan wallahi sai ka waye gari wallahi in ba ku yi da gaske ba sai kun waye gari haihuwa a ƙasar nan sai ta zama muku tashi hankali sai ma mutum ya ji kai gwanda ma kada ya haihu saboda idan ka haifi ina zaka sa dan wancan ka haife shi baka isa ka masa tsawa ba wannan ka haife shi baka isa ka ce ya sallah ba wannan ka haife shi baka isa ka ce ya karatun qur'ani ba wannan ka haife shi baka isa ka bashi ba wacce kuma ka haife ta baka isa ka zaba mata miji ba to me amfanin ka haife ta sai ta zama maka masifa kenan yanzu za ku iya dinke matsalolin da suke faruwa a tsakaninku kuma ina tabbatar muku insha Allah akwai alkhairi akan wannan ayi hakuri malamin jami'a ne ne mai koyarwa kun san a tsaye ma muke lakta a jami'a he mu ita yi awa biyu muna tsaye ba ma gajiya bari in dakata a nan insha Allah saboda limamin na ya mun karamci har na cinye lokaci na ma ya wuce bai tsaye da ni ba ku yi min hakuri akan abin da na faɗa ba da ilimi akai ina ƙaunar ku ne kuma ina son mu yi rayuwa mai daɗi fi duniya hasana wa fil akhirati hasana kuma muna fatan insha Allah ta'ala a dauki abin da muka faɗa na daidai wanda muka yi na kuskure kuma a war mana shi watakila kuskure ne da rashin fahimta wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله جزاكم الله خيرا الله يساك ومالا دع الخير لكتا هي لكتا قرأي لكتا ai ba lecture eh kura kwarai ai wannan kura akramakallah kwarai da gaske eh Allah saka kai na malam ne aka ce kasuwa ce malam ya gani eh ba a bar al'ada ba anan wata ba fulata na ce anan daga yola ta fito amma take fura akramakallah Allah ya saka da alkhairi ana ga tambayoyi guda biyu da ƴan uwa mata suka rubuto ina ji saboda su ba za su
zai ta aliki.
Na, aliki. To, to, to, yana da kyau. To, insha Allah kafin tambayoyi bari a ciyaman ɗinmu kuma Amirul Mu'minin kamar yadda malam ya ce ya ɗan yi ta aliki.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masha Allah Sheikh wallahi alhamdulillah summa alhamdulillah mun ji daɗin lecture ka kwarai da gaske kuma ta farkar da mu kuma tana da farkar da mu abin da aka gaya mana duk sun yi daidai akwai abubuwa da nake so na dan taba a kanmu saboda mu da muke nan mun san matsalolin yadda suke samun mu na farko abin da ke kawo rashin tarbiyya ko kuma rashin haɗuwa da 'ya'ya shine wato ko mutum shi uba yana makaranta yana phd ko yana aiki zaka ga yayi awoyi da yawa a university ko kuma a wajen aiki baya gida uwa daga ita sai 'ya'ya a gida ta gaji ta yi ni da su ta kwana da su Allah Allah take uba ya dawo ya dan sauke mata shi kuma ya dawo ya gaji yana jin yunwa ya gaji da aiki kuma yana tunanin watakila ma sai ya yi homework ko sai ya wani aiki kafin gobe da safe in ba haka ba ba zai kai ba to sai ka ga tension din ya karu a gida an shiga wani matsala daban yaran ba a yi musu magana sai dai da abin da suke so koyi a musu koyi banza da su koyi a musu fara daga baya sai a ce a ba su ipad su je su kalli talabijin su je su menene su menene to da haka hankalin nasu yake zama diverted ba ma sa kula da wani hulɗa da yake tsakaninsu da iyayensu dukkan mu mun shiga wannan matsalolin ba zan ce akwai exception ba kowa ya shige su sai dai wanda Allah ya ba shi ikon tunawa ya ga cewa ga yanda zai yi maganinsa kafin ya ci gaba to abin da yaran mu kuma suke daɗa matsala da su a makarantu in suna girma shine sorry suna tunanin cewa ko suna ganin cewa su they are in the minority a ƙasar nan tunda su baƙaƙe ne makaranta watakila daga asian sai turawa su ba su da yawa to kullum suna da wannan inferiority complex in cewa ba su da yawa ba su da yan uwansu da za su dinga hula da su sannan sun zo gida ba a magana da su ga kuma very strong abin din islamophobia da yake news da yake social media duk suna jin su a labarai suna karantawa a messages da ake turawa da youtube da ina ne duk yana ta musu da hankali babu wanda yake supporting ɗinsu babu wanda yake musu tunani akai ga cewa menene ra'ayinsu akan wannan me yasa ake atakin musulmai a duniya me yasa ake kaza a Palestine me yasa ake kaza a kuma a nan kasar gashi nan ana ta maganganu ana ta riot here and there da sauransu duk wannan yana affected din psychology din yaran mu to idan baka zauna kai as uba ko uwa kun yi magana da yaran nan kun ja hankalinsu ba abin nan yana damun su akan su wani lokacin shi zai affected din mental health ɗinsu su tashi su wasu abubuwan da ba su kamata so dole ne mu kula da irin wannan shi ma mu dinga reading ahead muna muna amfani da shi sannan idan za mu koya musu addinin musulunci sai mu dinga nuna musu kamar dole ne kawai sai sun saboda Allah ya ce annabi ya ce in ba ka yi haka ba ba ka ba addini ba da hikima ku ake janye yaro cikin addini in ba ja su da hikima ba wallahi the easy option shine kawai za su yi kuma ba yanda za a saka musu a kansu so idan ba mu yi wannan hikimar mun ja da su mun making din shi interesting ba yanda shi kabar a cewa mai da su abokan mu ba to wannan talent din kawai you must follow tunda ni na faɗa dole kai ko dole ki it doesn't work and will not work saboda haka dole ne mu hankali mu san yadda za mu canza tactics din mu nan da za mu kula da yaran sannan finally abin da shi shi ke faɗa na zancen interaction a tsakanin mu kullum a kowane chapter na zone muna zancen cewa family su dinga haɗuwa ana interaction kowa da 'ya'yansa suna haɗuwa a ci abinci a socializing ba wai once or twice a iya wajen eid ba in between da haka ne za a san juna da haka ne za a san yan uwa to amma kuma ina da ɗora wannan responsibility din a gan su mata iyaye saboda a gaskiya maza in aka bar maza su haɗa zumunci na family wallahi ba za su iya ba idan mata ba su haɗa zumunci ba tsakaninsu ba mazan ba za su iya ba kuma mazan za su iya haduwa su zama abokai tsakanin su amma idan matan ba su jitu ba to ba wanda zai bijirci kowa bari har 'ya'yan a haɗu a san cewa za a building wani relationship a tsakanin su daga baya ma ana zancen cewa za a haɗa wancan da wani a yi aure in sun girma so duk a hankali ya kamata a dinga nacirin wannan sai an yi tunaninsa a gaba many years ahead za a dinga yin sa cikin ikon Allah kuma Allah ba mu sa'a sai a samu sauƙin abin insha Allah jazakumullahu khair
Profesa Allah ya saka da alkhairi muna matukar godiya Allah kuma ya bada lada abin da ka faɗa dutse ne tunda with an experience da kuma shekaru da Allah ya muku ya ajiye ku anan kuna da yaya da komai da komai kuma ga matsayi da ubangiji ya baku kuma kun cancanta ku bada shawarwari ina bada shawaran duk lokacin da ake taro irin wannan to yana da kyau a rinka zama cikin yan uwa din ana isa musu sako kuma na tabbata za a amfana ni ma mai wa'azin ka kare ni ballantana kuma yan uwa masu zaman gari Allah shi muku albarka ya saka alkhairi zan miƙa abun abun magana ga imam don ya karanta mana tambayoyi wanda aka rubuta sannan in ya gama za mu saurari waɗanda za su yi tambaya a abin nan insha Allah shine session na tambayoyi da amsa yanzu insha Allah
jazakumullahu khairan gaba ɗaya dai kafin karanta tambayoyi ina son tunatar da mu ɗan lokaci da muke da shi minti talatin ne daga yanzu har zuwa lokacin sallar magriba sannan watakila yan uwa idan ba ku lura ba a bayan ku akwai ruwan sha akwai kuma ti insha Allah haka kuma yan uwa mata malam mai tambaya tana cewa assalamu alaikum malam wasu hanyoyi ne za mu bi mu yi tarbiyyan 'ya'ya mata a ƙasar nan Allah ya ji kan iyaye Allah ya saka da alkhairi
wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske kuma insha Allah muna da session na mata da zamu yi gobe gobe ne ko shi ne malam ya kamata kai sanarwa in mun gama dai sai kai sanarwa eh dan na sa akwai matsalolin ku na mata da yawa za ku iya sparing time din ku karatun mata ne zalla kawai insha Allah wannan tambayar tana da kyau a matsayinsu na iyaye mata yaya za su yi su kula da tarbiyyar 'ya'yansu ta tsira ta kuta a irin wannan ƙasa eh tabbas shawarar nake barwa ta farko kuma Allah ya bada ita kuma hadisi ya zo da ita shine ki fara bin mijinki ki masa da'a duk matar da take so ta yi nasara akan tarbiyyar ƴaƴanta ta musu tsawa in ta musu tsawa ko ta tsoratar da su su bi to ita ma ta yi kokari ta bi na gaba da ita kada ƴaƴanki su fahimci ba kya bin ubansu wannan reality ne لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم balarabe ya ce karka zo kana hani akan wani ɗabi'a kuma kai kana aikata irinsa kuma ba za ki iya yarki tarbiya ba a yau dole sai ta miki biyayya to kuma ke mai ilimi ce kuma ke ba jahila ba ne don mu a wajenmu matar da ta zo take aure a nan a duniyance dai wayewa insha Allah tana da wayewa daidai gwargwado sai dai karancin ilimin addini kin san yaya ‘ya'ya suke da ƙarfi a ƙasar nan suke da iko suke da mulkin da ya fi na ubansu ya fi na mahaifinsu ya fi na kakansu ya fi na waye sauransu ke kanki kina da iko a kanta ne wataƙila in a halfway ba ki da full power a kanta to ya zaki shine abin da muka faɗa ku zama kuna tare da su abokananku ne kuna tafiya da su wuraren alheri kuma kuna nuna musu alheri suna gani kar ku bari wayoyin nan na hannu shi abin da suka ga dama za su rinka gani kar ku bari ya zama a gidanki talabishin ɗinki abin da kike so ake kallo saboda yaro abin da yake yawan gani shi yake tasirantuwa da shi kin cika ɗanki da wasa da gem da yaro ya yi kuka a sa masa gem a cikin gem ɗin nan akwai manufofi na waɗanda suka yi gem ɗin nan suna koyar da su wasu ɗabi'u ba ku sani ba a cikin jam ake nuna musu hoton church ake nuna musu cross ake nuna musu tsiraici a cikin jam ake nuna musu kaza duka amma ke iya yanda zaki iya hana yaron ki ya miki rigima je kai game shikenan baki da wasu hanyoyi da zaki iya bude masa ya je ya ga wani abu wanda zai amfane shi abu na biyu shine ilimin addini ba za ki taba yi wa yarki tarbiyya ta addinin musulunci ba baki da ilimin addini baki zuwa islamiyya ba kya participating even online islamiyya da kuna da shi daidai gwargwado programs na addini wani sabon malami bakon malami ya zo ba kya halatta dan tiktok din nan da ake shiga ana dan jin wa'azzuka na gyaran imani ba kya shiga ke na rawa kike shiga da waka da bayyana tsiraici kin rena gatan da musulunci ya miki na saka hijabi da lullube jikinki kina ganin wannan ame da ke baya ne to ya za a yi wa yarki tarbiyya bayan wannan karki manta da addu'a da roƙon Allah Allah ya baki nasara a kai ki sa su a makaranta islamic school ko lalle ke din dan ilimin da Allah ya baki na islamiyyar ki ki rinka koya a yanki kuma lalle tunanin da suke zuwa ake sa musu a can ba sai na faɗi a ina bane ke kuma yi kokari kullun kina ba su ruwan gahawa ruwan shayi na tarbiyya kina wanke musu wannan tunanin ki nuna musu kaza shine kaza shine tare da dukkan hikima da dabara dan kada yaro ya zo ya kai ki kara a zo a samu matsala ko ya kai ubansa kara a samu matsala abu na ƙarshe shine alhamdulillah yanzu Allah ya hore muku hanyoyin da za ku koyi ilimi wa'azukan malamai programs na mata abubuwa da ya shafi tarbiyya akwai su da yawa in kun browsing za ku iya gani da na hausa da na turanci da menene lalle kina da aiki tun da kike haihuwa a ƙasar nan wallahi akwai aiki a kanki hajiya kin san me nake ji miki tsoro kin san me nake ji miki tsoro ki gama wahalan naƙuda da wahala yarki ta wayi gari ta faɗa hannu wanda ba musulmi ba ubansta bai isa ba ke ma baki isa ba ko ta ga wani wanda ba kya son sa tace shi take so kuma tana da right ba abin da yafi ciwo wannan ƴaƴan ku wahala ku kashe musu kuɗin makaranta ku kiyarin ɗan lafiyar su ku musu duk abin da za ku musu amma ku wayi gari in sun kai shekara sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai ba ke sake ɗaga mai kara ba kuma rule ne law ne ya ba shi wannan dama ba abin da ya fi wannan ciwon da haka wallahi ni na fi tausayin ku kamar yadda professor yanzu yake faɗa ya ce da yawa nauyin tarbiyya tana hannun kwa to uban yaro kullum yana wajen aiki kuma ka isa ka rayuwa a ƙasar nan ne ba ka aiki ai sai ka ɗauki wa kanka kaskanci ai ba za ta zaunu ba ƙasar ai ai ƙasa ce ta aiki ba wani zaunan ne ai kowa a gigice yake kowa yana aiki da lokaci haka ne ai to kin ga kin mutun da kina gida shi wallahi da cijo ne wato shi wannan yana fa cusa maganganu ne kullai wallahi ba ku lura ba yanzu kun me yace yace uba ya gaji ke ma kin gaji yana so ya nuna muku lokacin da kuke bawa ƴaƴanku ku kaɗan ne ya fita nema ke ma kin fita nema zai yi a sati kullum yana aiki ke ma a sati kin fita da kun dan raba in mai gida yayi aiki kwana biyar ke kuma kike bari ki zabi aikin kwana uku kin dan samu saboda kula da uwa da mahaifiya da kanne da wayar yan larurorin ku ba zan hana ku ba kuma akwai abubuwan da za ku yi wa kanku mazajen ku ba za su iya muku gaba ɗaya ba misali to amma ya balla ke ma kin balla to wa zai kula tarbiya da zo wani dan uwa a masallacin juma'a yake game ce malam ka san me yake damu ma garin nan yace wallahi yara za su je makaranta su dawo ubansu ya tafi aiki 247 yake kullum uwar ita ma ta tafi da haka in yara sun zo sai dai a ba su makulli su za su shiga gida suna da me wannan suna abin tafasa abinci din nan a gas cooker microwave a cikin microwave suke cin abinci uba ya tafi uwa ya tafi da haka ba su da lokacin 'ya'yansu yanzu irin wannan yaron ya dawo ya zo daga ya dawo daga nursery ko playgroup ya dawo ba uwa ba a cuce shi ba kawai ki zo wace aya zaki bani ko hadisi ki ce wai kin tafi neman kuɗi wai aiki ai ba shi ya kawo ki ba gaskiya babban primary assignment ɗinku shine ku zauna a gida ku kula mana da yaya mu mu nemo muku kuɗin ku ci ba shikenan ba in ba a bayar ba ku caji aljihu ku ɗauka ku yi bukata ba ba shikenan ba wallahi ya fi sauki Allah ya taimaka mana ya bamu da shi rabbal alamin jazakumullahu khairan Allah ya saka malam da alkhairi tambaya ta biyu mai tambaya ta ce assalamu alaikum malam don Allah a mana bayani akan maganan student loan wato rance da ake bai wa ɗalibai su yi karatu karatun jami'a wanda idan suka gama in har suka samu aiki da ya kai albashi mataki na dubu ashirin da uku zuwa da biyar za a fara ɗan ɗauka su biya to amma shi wannan rance akwai kuɗin ruwa a ciki shin ya halatta saboda larura musulmi su karɓa Allah ya saka wa malam da alkhairi
Allah ya saka da alkhairi wannan tambayoyi suna da kyau kuma yana nuna cewa lalle mutane da a farke suke dangane da abin da ya shafi lura da addinin su kamar yadda na yi bayani cikin karatu duk wata ni'ima da zaka samu ta duniya ka tuna tana da alaka da hana ka jin daɗin lahira su waɗannan fa da kake rayuwa da su su fa komai halal ne a wajen su su sun yadda su rayu akan al-ibahiyya komai halal permissibility komai is permissible you as a Muslim, it is not everything that is permissible Islamically. Ba komi ne halal ba, dan da ba haka da baka zama zama musulmi ba. Tun da kai yadda ka zama musulmi, to akwai akwai prohibited abubuwa akwai kuma permissible permitted abubuwa. Wannan shine ai ma'anar musulunci. To tun da na yadda na zama musulmi, akwai abubuwan da is permitted na yi, akwai abin da ba halatta min na yi ba. To menene aka ce na yi halal sai ka je makaranta sai ka ji wa'azi. Menene aka ce kan na yi haram sai ka je makaranta sai ka je wa'azi to daga cikin abin da Allah ya haramta mana mu'amala da shi inda yadda za mu iya yi iya yadda za mu yi shine mu'amala da riba ka yi iya kokarin ka ya za ka guje wa riba in baka guje mata ba to ka sani ko a gaban Allah kana da hujja cewa ya Allah ba yanda zan yi ne shi yasa dalibi ya zo karatu a'a wani aiki mutum yake yi wani kaya zai siya a'a wani abun hawa zai siya a'a wani abu zai yi sai ka duba shin yanayin da kake ciki larura ne asalin dai riba haram ce babu wani dalili da zai zo ya canja wa riba suna daga haram wallahi haram ne alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا قال المؤمنين أقصدني الله يا حلت كاسوانتي أما يا حرمت الربا جماعة آية نباتة تنزاوا ko ka rayu ko baka rayu ba ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi ko abin da kake so ka samu ko baka samu ba aya tana nan ba ba mansukhiya bace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai mu'amala da riba tsinanne ne da aikin da abin da yake ya tsine masa da gurin zaman sa da menene duk ma'aikacin riba ko me gaba da haram ne to ka tuna wannan to sai ka duba wani karatu ne zaka yi da Allah ya halatta ma akwai wani option idan ka wayi gari kana son kai karatun kuma ya zama maka dole a rayuwa kuma ba yadda za ka yi sai ka karɓa to ya zama maka larura kenan ad-daruratu tubihul mahdurat amma malamai suka ce wad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura yana haram yana halatta haram kai ka san kanka kai ka san larurar ka in dai ya zama larura ba yadda za ka yi ne in ba kai ba za ka iya tozarta ka halaka ko ya kai ga rabuwa da rayuwar ko abu wannan ya zama larura sai ka je ka yi amma in ya kauce sai ka kauce idan ku bai zama wannan ba akwai alternative to you have to think twice kuma you have to think otherwise ka dada tunani guda biyu kuma ka dada tunanin wata hanya ya za ka iya yi to amma alhamdulillah cikin taimakon Allah mun samu labari cewa ai akwai ma na halal wannan bashin karatu da ake ba wa ɗalibai a irin wannan ƙasashe yanzu an buɗe na halal bashin karatu na halal to sai ka je kai subscribing sai ka je kai participating a ciki sai ka je ka shiga ciki ka shiga na halal yanzu idan ka je sayan nama akwai na haram a shaguna duk ka sani to zaka ce larura ne zaka je ka sayi na haram a'a zaka nemi shagon halal to wancan ma sai ka je ka nemi na halal sai ka je ka biya sai ka samu sauki wanda kuma ya riga ya shiga bai sani ba sai ya ƙara sa a haka ya ci gaba da istighfari Allah mai yafiya ne Allah mai afuwa ne kuma muna fatan mu dada kiyayewa addinin mu a cikin dukkan sana'o'i da ayyukan da zamu yi Allah ba mu dace a sosai kuwa
bismillahir rahmanir rahim wannan wannan tambayar tana da ƙarfi sosai kuma tana da kyau domin an sha yin bayanin ta a malamai na ƙasar nan cikin shekaru da yawa da suka wuce saboda shi student loan din aka yi tunaninsa na farko ba actual interest gwamnati ke caje ba administrating charges take ɗauka wanda yake duka duka ko 3% bai kai ba so ba interest ne wanda yake ya kai wanda interest rate take 20% ko mene da aka saba ba sannan nan yana da condition din cewa idan har baka samu aikin da ka kai karfin biya ba an bar maka ba nauyi a kanka saboda haka sharaɗin da yake kan biyan bashin riba da kullum yake kanka har abada ko ba ka da shi ko kana da shi tun da ka riga ka ci wannan babu shi haka yake shi yasa nake so bayani akai na eh idan baka samu aikin da za ka yi kai amount din da za su iya ɗauka daga ciki ba ba wanda zai biyo ka ba shi har ƙarshen mutuwarka an yafe maka to saboda haka condition din haram a ciki wasu malamai sun yi fatawar baya cikin wannan category din amma akwai rubuwar aƙida wannan ba zan kautar ta shi ba kuma duk yadda abin da malam ya faɗa cewa haram haram ne kuma bayan da za a makin din shi halal sai dai larura shi kuma wannan mutum ya da larura ba zai taɓa zama comfortable a zuciyarsa cewa daidai yake yi ba kullum kana haitin din yin haram din to shi ne abin da za ka yi shari'a da shi gaban Allah kullum kana haitin din su don't feel comfortable kana yin shi ne matsalarsa
Allah ya saka alkhairi shi yasa shi kansa wannan information din samun na halal din ni ban san da shi ba yanzu nan wannan wannan gwani yake sanar da ni sannan Dr. Abubakar Tsanyawa zai dan mana karin bayani shi ma da wani karin haske insha Allah
Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh azan dai bangare ne na masu ilimi ni kuma dalibi ne amma tun da wala ya ban umarni wato amma ina kusan abin da zan ce a Professor Dr. Abdullahi Shehu ya faɗa wato malam akwai ɗan confusion among parents da su kansu yara wani mahaifin yana son wani mahaifin yana son ya fahimci fatawar wani malamin cewa wannan ba ainihin bashi ba ne tunda gwamnati ta ɗau kuɗin ne ta ba jami'o'i su kuma malaman suna ganin cewa tunda wannan kuɗin ba ɗalibin aka ba ba bai zama bashi ba kuma bashin da za a ce an yafe ma bayan wani lokaci in baka samu kuɗin da za ka biya ba shi ma ya sokar da shi daga ka'ida ta bashi to don haka wasu malaman sai suka yi fatawa cewa ai in the first place ma wannan ba bashi ba ne bare a ce in an ɗora wani abu a kai ya zama riba to to tambaya ta anan malam ni da tambaya zan yi in ya zama jami'o'in nan na gwamnati ne kuma kuɗin gwamnati jami'o'in ta ba kuma bisa ba ɗalibin ba wato ba kudin abincin shi ko na hostel ba misali da ake bashi wannan hannun shi a'a bashin da ya shafi kudin makaranta in ya zama gwamnati ba shi ta ba ba makarantar ta ba kuma malamai inda suka bayani makarantun na gwamnati ne kaga ya zama kamar mutum ne ya bude makaranta kuma ya ba kansa kudin makarantar so a irin wannan riba tana iya shiga amma dai na san shek bakari kila zai kara bayani duk da malamin jami'a ne
wato bayanin da sheik professor abdullah gadon kaya mana bayani ne wanda an yi shi a mahallin shi wato duk da na san cewa lalle kamar da professor ya yi bayani akwai saɓani da kuma bambanci na fahimta tsakanin malamai waɗanda suka ba da fatawa amma galibi an tafi akan cewa lalle riba ne sabida duk idan ka duba contract na student loan is tripartite mutum uku ne wanda yake ba da kuɗi daban wanda ake ba wa bashi daban shine ɗalibi sannan kuma jami'a mai ba da ilimi daban shi yasa jami'o'in ƙasar nan kusan kasuwanci suke yi sukan samu kuɗin su ne ta hanyar ɗalibai kuma ba duk kuɗin da ake ɗauka baiwa jami'a ba akwai kaso da ake ba wa ɗalibi kuɗin makaranta ake baiwa jami'a kai tsaye amma abinda ɗalibi kuma yake bukata ya tallafa wa kanshi na karatu ya ci abinci ya hau mota ya tafi duk shi ake bawa duk wata ana bashi dubu ɗaya ko dubu ɗaya da wani abu a matsayin bashi amma ƙwarai akwai sharaɗin cewa idan bai samu aikin da zai iya biya ba an yafe mishi akwai wannan to amma ina ga abin da zai faranta wa duk musulmi rai a matsayi na iyaye waɗanda suke da yaro da ake ganin zai karbi wannan ko yarinya da za ta karbi bashin ko za ta buƙaci bashin ko kuma kai ɗalibi da za ka buƙaci kai karatun shine akwai halal version yanzu saboda an gamsu da cewa akwai shakka a ciki da yawa suna ɗarɗar akwai halal version da aka yi wanda zai fara aiki 2026-2027 academic session ɗin nan zai fara aiki kuma alhamdulillahi malam cikin gata da Allah ya mana nan ƙasar duk abin da ake gudun riba a hankali hankali Allah ta'ala yana baiwa musulmi dama suna introducing halal version kamar sayan mota ne abin hawa mota mai tsada na dubu arba'in ba za ka iya siya ba to amma sai a je a karbi abin nan a car finance ka je a biya ma kuɗi shi ma haka kamfanin da take bada kuɗi aikinta kawai bada bashin riba ne mai sai da mota daban sai su biya ma motan sai ka ɗauka ka ringa biyan su kuɗin a hankali haka kamar gida duk ɗaya haka yake abin da ya ɓata shi shine three parties ne wanda yake bada bashin kuɗi yake baka bashi ba gida ba da mai gida ne zai baka bashi kamar yadda malamai suka sha bayani ya ce gashi gidan nan in zan sayar da shi yanzu a kasuwa dubu ɗari ne amma kai dubu ɗari biyu tunda za ka biya cikin shekara ashirin ba matsala to amma da yake akwai wanda zai baka kuɗi kuɗin ne zai zama bashi kuma za ka biya da riba shine inda aka samu matsala alhamdulillah yanzu an samu halal mortgage ana yi sosai na gida ba matsala duk da ya ɗan fi tsada alhamdulillah an samu halal car financing to kuma shi ma haka student loan an samu so ina ga abin da ya kamata mu rike kenan bayanin da malam yayi mana bayani ne da yake mahallin shi ya kamata mu yi kyamar riba mu nisanci riba musamman in ya zama akwai shakka akai da amma yuribu kai lama la yuribu tunda malamai sun yi fatawa iri biyu kuma malam ya mana bayani mai gamsarwa duk da malam ba anan yake rayuwa ba abinda na faɗa din nan na faɗi abinda malaman da suke rayuwa anan suka dade kuma suka karanci matsalan suka faɗa ne shi na nakalto na faɗa anan Allah ta'ala ya sa mu dace inda tambayoyi ko tambayoyi in uwa maza akwai mai tambaya na mata ok akwai sanarwar mun kafin a cigaba tambayar
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Da farko muna gode ma Allah na Allah ya turo muna wannan bawan Allah a cikin wannan gari. Gaskiya mun ga aske sosai tare da shi a cikin tun wannan kwanaki biyu kawai da ke tare da mu. Ka aka za mu use wannan opportunity insha Allah mu sanar da ku program da muka shirya ma malam. ina tunawa jiya ne da malam na tafiya na cewa malam ba ka zo hutu bane za mu yi wasu malam da kyau sosai insha Allah ka aka yau kawai ma mun shirya masa program ne guda biyu ba mu taba yi ba ba wani malamin da ya zo muka shirya mai program kamar yadda muka shirya wannan bawan Allah yau kawai ya bada hutuba daga zumunta ya kuma gargo nan ganga kuma daga Zarutol ba ya zo ba mu wannan wonderful lecture Allah ya da gobe ranar Asabar muna da program kuma guda biyu gobe Allah ya da sharp 12 o'clock ya so sa daga Leicester. Insha Allah wannan Leicester kuma zai zama kamar 3 hours program ne. She mu gangoro mu zo zumunta kuma karfe shida zai ba da wannan lecture kuma daga zumunta wannan kuma 3 hours lecture ne. har zuwa bayan maghrib insha Allah that is gobe kenan insha Allah lecture na zumunta zai zama general lecture ne da maza da mata duka amma Allah ya da ranar Lahadi mun shirya masa kuma program guda biyu na farko shi ma zai soma karfe goma sha biyu daga bradford yan wayenmu daga leeds sheffield da manchester da bradford suka hadu za su hadu daga bradford malam zai ba su karatu a wurin nan wannan wurin kuma muna wurin nan tun karfe goma sha biyu har zuwa kamar karfe uku akan ga tukunnan mu gangaro zuwa ga zumunta kuma jiya ai gobe ai ranar lahadi kenan Allah yadda wannan lacca na ranar lahadi zai zama na mata kawai ne insha Allah kuma mun provide wannan main prayers hall na mazan na wurin ne matan za su hada ya so malam ya ba su lacca da shi aka fita yau har zuwa ranar lahadi malam na da laccoci har guda biyu kowane lokaci insha Allah bayan ranar lahadi insha Allah ranar litani za mu je yawo da malam mu nuna mai site tukunna layi da ranar talata zai gangara a glasgow wurin zai je ya complete shi ton shi na uk daga glasgow kuma zai ba da lecture ranar talata allah ya da ranar laraba za mu sa malam a cikin plane ba za shi futu kuma bane za shi iro bai je karasa zai shi malam kafe ke gida gaskiya malam zai gaji kan aka don shi laccocin da malam ke da shi kenan insha Allah wannan ba sai sun tambayi su yau nan gaba Allah ya dan gobe sun zo za su yi tambaya kuma da matan kuma Allah ya da ranar Lahadi wannan an kebe musu wannan ranar nan from 6 o'clock har zuwa dai bayan lisha muna tare da malam da shi duk wanda ke da tambaya duk wanda ke da lokacin insha Allah zai zagayo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ka gama idan rufe kenan insha Allah yanzu dan mun ya gabato sosai akwai tambaya ne a akwai wata tambaya ma gaskiya yanzu magriba saura 'yan mintuna kaɗan ko mintuna hudu ta fadal profesa da profesa Ahmad. bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, Jazakumullah uh, khair for all the comments da aka yi na with regards to abin nan na student loan. Um, na so na yi dan wannan medium din I'm sorry na dan taking time din malam because I know a question ake so a tambaya. But akwai degree apprenticeships wanda watakil mutane ba su san da su ba wanda they are very suna da amfani sosai wa yara. Karatun da yaro yake zuwa yayi a university ya shekara uku. shi degree apprenticeship za ka iya yin su a shekara uku ko shekara hudu amma su kamfani su suke biyan ka salari kuma su suke kana aiki tare da su so by the time kai shekara uku kana aiki tare da su yadda ake apprenticeship kamar wajen kowane business to shi degree apprenticeship by the time kai wannan shekara uku shekara hudun ka yi building experience sosai wanda wanda ya je yi traditional degree sai ya yi shekara uku kafin ya kama ka so i think uh, insha Allah this is an opportunity for us mu ringa sanatar da mutane tunda mu muna aiki a jami'a mu ringa sanatar da mutanen community dinmu uh, su san cewa wannan degree apprenticeship din yana nan kuma yadda yara za su iya fara dubawa suna kokarin applying to them saboda gaskiya ya fi fa'ida sosai yaro zai gama ba tare da yana da wani bashi a kansa ba kuma alhamdulillah wannan fiya na riba wanda is real shi ma insha Allah sai kaga babu shi insha Allah so wannan tsakaninmu da in Allah da za mu kokari a nan muna fahimtar da mutane muna organizing lectures wa yara saboda da iyayensu su fahimci yadda shi wannan degree apprenticeship din yake ni dai an karin bayanin da zan yi kenan jazakumullah khair
jazakumullah khair professor zauna mana ai ka zo ai ka zo ai zauna bismillah ina ga lokacin sallah akramaka Allah ya gabato sosai yanzu sai dai a rufe mai kenan da addu'a ko akramaka Allah insha Allah da izinin malam da izinin professor za mu rufe taro da addu'a saboda yanzu nan da minti uku za mu ji kiran sallah kuma watakila akwai bukatan aje a kintsa a yi alwala kafin aje a yi sallah zan gayyaci malam shek abubakar dakta abubakar ya rufe mana da addu'a insha
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد to muna godiya babba ga ubangiji samai da ƙasai muna roƙon sai amfanar da mu da wannan ilimi da muka samu daga wurin ah, babban malamin mu Allah kuma ya sa a mizaninsa na ayyuka na gari Allah kuma ya kai albarka da ladan gare mu gaba daya Allah kuma ya ba mu ladan ah, halarta mu ma da da saurara da muka yi Allah ya sa ilimin ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu Allah ya mana afuwa ya mana albarka ya mana gafara Allah albarkaci zuriyar mu yanda Allah ya kaddara zuwan mu wannan ƙasa bisa kaddarawar shi muna roƙon sa Allah ya kare mu daga fitintunu da sharrika da hadarrukan da ke ciki Allah ya hada mu da alkhairi da albarka da ke cikin ta Allah ya taimake musulmai da musulunci a duk inda suke Allah ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ya shirya mana zuriya Allah ya taya mu tarbiyyar su Allah ya ba su ilimi da rayuwa ta gari Allah ya ba su nasara da dacewa Allah ya ba su abokan zama na gari yan uwa kuma da ba su da lafiya Allah ya ba su sauki ya ba su lafiya da wanda suke gida da asibiti iyaye da kakanni da suke da rai Allah ya kara musu lafiya wanda suka gabata kuma Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya sa ilimin da muke yi na boko da na addini ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu Allah ya tabbatar da mu da zuriya akan siratul mustaqim malam kuma Allah ya mai da shi gida lafiya yan uwa da suka bada gudunmawa ta dukkan fuskoki Allah ya musu mafi kyawun sakayya Allah ya musu mafi kyawun sakayya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin